alhamdulillah alhamdulillah mun gode
an su tuwo rahimakumullah salatul fati uku salatul fati uku
salatul يا أخي لا تشهد أن يجب أن نهضر الحمد لله الله يبارك فيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله يو كاشي الحمد لله mun kai azumi na na sha hudu kenan alhamdulillah Eh, ya an ci sati biyu kamar yau muka zauna muka ce an ga wata irin wannan ranar alhamdulillah Allah ya karbi ibadun da muke baki da Allah ya sa ikhlasi cikin duk aikin da muke yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin suratul tauba ko aha
وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
da kattafin lahu wallahi hakika Allah wato ya dawo wanda karɓar ba ya dawo mu domin shi ubangiji da aikin da aka ce yana yi to wannan aiki zai zama kadimi ne azali eh domin Allah ai da abin da Allah zai yi ba yi ba za ka ce aikin Allah sifarsa tana da farko ko kuma tana da wato ƙarshe ba shi ne sa ma ya ce a dama tawbatu ya dawo mata karɓar tubarsa alal nabi bisa annabi sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirina da muhajirai wal ansar da kuma ansaru kuma yadda zai mun bayanin muhajirai sun wanda suka biyo shi suka taho daga madina ansaru kuma su ne mutanen madina daga suka biyo shi kai daga maka ansaru kuma su ne wato mutanen madina wanda suka karɓi manzala da sahabbai to allah ya dawwamar da karɓar tubansu eh da kuma sahabbai allazina tabawu muhajirai da ansaran waɗanda suka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atul usrati a lokaci wanda yake mai wahala ai wakata lokacin ita wa wahala lokaci mai wahala wa hiya haluhu shine halin su bi gazo ta tabuka a yakin tabuka kana rajulani mutum biyu sun zama ya fita zamanin tamrata sai su raba dabino ɗaya su ci a yini dabino ɗaya za su raba a yini wannan cirbi wannan cirbi shi kenan sai kuma gobe wal ashiratu mutum goma kuma ya ataki bunal ba'ir al wahida su suke wato fitarta wato wato wato wato da wato raƙuma ko kuma raƙumi guda ɗaya wato mutum goma ne a raƙumi ɗaya in wa'annan suka hau aka tafi aka tafi sai su sauka wa'annan su hau saboda tsananin da ake ciki wasu taddal haru kuma tsanani wato zafi ya tsanani hatta shari bulfarsa har dai wato da suka tafi yakin saboda wahala da zafi da rashin ruwa sai a soke taguwa sai a ɗauko tumbunta a matse ruwan sai a sha ruwan shi yasa ma ake wa wannan yakin wato unwani da gazotul usra yakin wato wahala shine yakin tabuka min ba da ma ka da yanzu gulo farikin bayan wato ya kusata wato zukatan wato wasu jama'a daga cikin su karkata aikin yin ta karkata a nan tibahi gaburan bin manzala sallallahu alaihi wasallama ba na su karkata ila tahallubi zuwa wajen rashin tafiya a yakin limahun fihi saboda abin da suke cikin zama da shiddatin na daga tsanani da sun mataba alaihim dan sai Allah wato ya tabbatu don su bisa ba da tabbata wato da suka tafi suka tabbata da hannun manzo Allah innahu bihim ra'ufur rahim إنه بهم رؤوف رحيم innahu shi dai ubangiji wato ra'ufun mai tausasawa ne bihim da su rahimun kuma mai jin kai ne وعلى الثلاثة الذين خلفوا wa ala salatatul ladina hulliku Allah ya karɓi tuba a bisa mutane ukun nan alladina hulliku waɗanda aka jinkirtar da su ma'ana waɗanda suka zauna su ma ba su tafi yakin tabuka ba to ya karɓa ya karɓi tuba tuban su an tuba tuban ya karɓa tuban da suka yi ya karɓi tuba alaihim gare su duk ƙarinati da ƙarinan nan da yake cewa hatta ibadarat حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا hatta idan daqat alaihim al-ard hatta wato yayin da sai da ƙasa ta zama ta yi musu kunci bi ma rabu ba tare da yalwata ai ma arhabiha tare da yalwata sai da zama to ƙasar ta yi musu kunci saboda damuwa da suka shiga eh wato wala yazbun ba sa samun makanin bigire yadda da suke nutsuwa ilayhi zuwa gare shi wa daqat alaihim anfusuhum su kansu kan kansu masu katansu masu ga kunci gare su ai kulubun zukatansu saboda wato bakin ciki da suke ciki da kuma wato wato yayi musu da aka yi da hukunci da mazala har ma matansu sai da mazala ce su ma ƙaurace wa matansu saboda wato laifin da aka yi Eh, kuma suka samu daɗewa wajen wato zai mana bayani a gaba suka samu daɗewa kan karɓi tuban nasu shi ne shi ma bita a kai taubaci da jinkirin karɓar tubansu wala ya sau ha su ruru zukatansu wato yalwa wato ba ta wato wato farin ciki wato baya baya yalwatuwa a cikin zukatansu wala unsun wala ɗebe kewa sai zama na ba wani wanda zai ɗebe musu kewa domin mai domin mazala ce da a ƙaurace musu ma ba wanda za su dosa su yi hira da shi babu shi eh shi kenan wazanni sai suka sakankance an ai tambarin da shi an cewa lamar ja ba mafaka min Allah daga Allah illa ilai sai zuwa ga Allah sun mata ba alai wannan sai Allah ya karɓi tubansu wa faqahu ubangiji ya ƙatar da su littafin don su tuban letu don su tuba kuma allah ya karbi tuba Eh, sai kuma allah ya wabbaka da su suka tuba kuma allah ya karbi tuba inna allah إن الله هو التواب الرحيم hakika dai allah huwa tawwab shi ne mai yawan karɓar tuba arrahim kuma mai jin kai نبأت هذه في الليل wato wannan aya ta sauka filela cikin dare صلى الله عليه وسلم نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم wanda allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallama في بيت زوجته أم سلمة yana ɗaki wato mai ɗakinsa wato matarsa umu salamata فقال faƙari sai ya ce قد قبلت توبة الثلاثة wato wannan an karɓi wato an karɓi an karɓi wato tuban wannan mutane uku nan قالت ƙala sai ta ce ala usul ilaihim ليستبشروا eh ba zan wato aika musu ban ba su labari don su murna su farin ciki على الرسول صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا يمنعون الناس من نومهم idan to saboda farin cikin su in kin gaya musu yanzu za su hana mutane daga baccin su saboda murna ولا ينام أحد حتى الصباح ba wato ɗaya ɗayansu ba zai bacci ba har dai gari ya waye فلما صلى الصبح yayin da manzo Allah ya sallaci sallah asuba التفت وقال ittafa da sai ya juya ya kalli jama'a wa kala ya ce لقد قبل الله tawbatar salasata wato da tawbatar salasati hakika Allah ya karbi tuban mutum uku nan نعم كلهم قام رجل إليه لي- ليبشره kullum kowanne kamar zulun sai wato mutum ya tashi zuwa gare shi ji bashir don ya masa albishir قال كعب kabu ya ce استعرت بردا من جاري wato na wato na aro wato mayafi min jari daga makwabcina ولبسته kuma na ɗaura shi ودخلت na المسجد shiga masallacin فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zuhu kalkamai da fuskar sa kaman wata lailatul qadr jiran sha من hudu شدة السرور saboda tsananin farin cikin da manzo Allah yake ciki قبول توبتنا saboda karɓar tuban mu فجئت sai na zo فقام إلي طلحة بن sai da ya أبي fi ubaydullah ya taso zuwa gare ni فلم يقم إلي من المهاجرين غيره garuhu ba wanda ya tashi ya tare ni a cikin muhajirai in ban da shi ولا أنساها لطلحة ba zan أبدا manta wannan wato abin da Dalhatu ya min ba abadan har abada فلما جئت kai yayin da na zo فإذا الرسول صلى الله عليه sai ga وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubiru na yana ba mu labari anna Allah ce ya Allah ta biya karbata na ya karbi duban mu Mm. Ya yi kyau.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah da tarki ma'asihi da bin saban da barin sabansa kuma ku kasance ma'a sadiqina mata tare da masu gaskiya bil imani a cikin imani wal uhud da alqawra da an tallalta mu shine ku lizubci asirka gaskiya ما كان لأهل المدينة ومن أبلغ من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه bai kamata ga mutanen madina ba da wanda suke kewayensu minar arab daga larabawan ƙauye an yi ta hallabu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana su jiki ma'ana manzo Allah ya fita su su bari ba su fita ba manzo Allah ya tafi yakin tabukan nan su kuma su zauna ba su tafi ba to wannan bai kamata gare shi ba idza gaza idan manzo Allah ya tafi yakin to bai kamata su su zauna ba wala yargabu bi anfusihim an nafsihi kuma wato kasu kuɗi wato bi an busai da kawunan su an nafsi ga biran kan manzala ma'ana bi an yi sunuha wato su kiyaye kawunan su amma da zai hudu abinda manzala shi kuma ya da shi da nafsi ga kansa mina shida idan daga tsanance tsanance wato abinda duk manzala ya yarda da shi a kansa to su ma su yarda da shi a kansu kai ya zama na manzala ya yarda da wani abu wanda ke wahala ce a ciki su kuma su zama su yarda da shi ba kamar masalan fita yakin tabuka da ana magana ne a nan a kan magana tafiya yakin tabuka don allah ya taru wannan zafin ya taru wannan wahalar ya taru wannan nisan don daga ma wato madina ma zuwa tabuka wajen kilo 800 ne da haka aka tafi a wannan zafin kamar yadda gashi na a baya faɗa saboda wahalar da ake ciki saboda rashi mutum biyu ne suke raba dabino guda ɗaya ka gani sannan kuma a ce wato mutum goma suna wato gun rakumi ɗaya misali a yanka rakumi a matse tumbinsa a sha ruwan to ai ka an sha wahala to amma da haka manzo Allah ya kusa ya ce to kan mumini in dai ka cika mai imani abinda manzo Allah ya dawo kansa kai ma ka yadda wa kanka wannan eh kai ya zama manzo Allah ya yadda da wannan wahala kai kuma ka rika ja baya ka zama kai kuma ka yadda ka sha wata wahala to wannan baka da imani eh huwa na hanyo wannan hani ne amma da lafzin habari lafzin labari manzo Allah yana ba Allah yana ba labari kan waɗanda suka yi jinkirin ba su tafiya ta yakin tabuka ba eh sun da wannan guda uku da yanzu Allah ya gaya mana cewa ya yarda an karɓi tubansu zalika zalika
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا إلا كتب لهم به أمل صالح zalika wancanan ka wannan nahi wannan hannun an ta halibu ga biran wato janye a bar manzala shi kadai da bi bi annahum saboda cewa su dai la yusibuhum zama'u wata kishirwa bata same su ba wala nasabun wala wata wahala wala mahmasatun wala wata yunwa bata same su ba fi sabilillahi cikin daukar cikin aikin daukar addinin Allah wala yaquna mawqi'an basu taka wani gurin takawa ba ya gizul kuffara da yake fusatar da kafirai wallahi na nuna min aduwin na ba samu wani abu daga wato makiyin su makiyi ba lillahi da Allah ma'ana ba su kashe makiya ba ko sun ribata ko sun kwace kayan su illa kutiba lahum bihi amalun salih sai dai an rubuta musu aiki kyakkyawa bihi da wannan abin da suka yi abin da suka samu wato muddin wato suka yi wani abu wanda wato ko kashe kafirai ko kuma wato kwashe kayan su ko kuma ribato su to kowanne Allah zai sa musu lada akan wannan aikin da akan wannan aikin da suka yi illa kutibu lahum sai Allah ya rubuta musu amalan salihu wato aiki na gari bihi da wannan abin da suka yi liyu jazau dan a saka musu alaihi akan sa إن الله لا يضيع أجر المحسنين hakika dai Allah baya tozarta ladan masu kyakkyawan aiki ai ajrahum ladan su bal yusibun bare yana saka musu
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يعملون ولا ينفقون نفقة صغيرة ba za su ciyar ba ciyarwa wato ko da ko ƙaga take dangantanta ta walau tamrata ko da dabino ne wala kabiratan wala babba wala yaqtauna wadiyan ba za su ba su yanke wani wadi ba bi sayar da tabiya illa kutiba lahum zalika sai an rubuta musu wannan wato za wannan ladan lahum wa su liya zai umul lahu dan Allah ya saka musu a hasana mafi kyan ma gano ya amaduna abin da suka kasance suna aikatawa ai jaza'a sai Allah ya rubuta musu sakamakonsa sa wannan ma wubbifu yayin da aka wato kurusar da su an tahallubi ga wato a tahallufin nan da suka yi kin tafiya yaƙi da manzon Allah wa arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wato ya aiko wa arsalan rasul wa arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka urustar da su saboda ba su bi manzon Allah sun tafi yaƙin Tabuka ba to shi kuma manzon Allah wa arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam sarri ya ta sai kuma bayan an dawo daga tafukan sai manzo Allah kuma ya aiki aike na tafiya yaƙi shi bai fita ba to na faru jami'a duk jama'a kuma sai aka fito baki ɗaya sai aka bi wannan tawaga tawaga yaƙi da manzo Allah ya aiki to kwana zara to sai wannan aya ta zaka Allah ya ce ma kana lil mu'minina وما كان المؤمنون ليرجعوا كافة ma kana lil mu'minun bai kamata ga mu'mine ba liyamfiru su fita wato ilal gazu zuwa ga yaƙi ka fatan ɗinsu baki ɗaya duk a fita a tafi to ba a yin haka falola ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم da يحذرون hazarin me ya hana wato jama'a min kulli firqatin daga kowace kabila wato ta zauna a samu wato ɗaya fitin yankin jama'a min hudu da zai su eh, wato jama'atun jama'a ban maka wato su kuma su tafi yaƙin rana a samu wani yankin jama'a su bi rundunar da manzan Allah ya aika a tafi yaƙin da su to wa makasar baku da sauran kuma wanda ba su tafi ban su kuma su zauna eh, bai kamata duk a ce an yayi an tafi ba su zauna ne ta fakkahu su waɗanda suke zaune don wato su fahimci fahimta ma'ana su nemi fahimta da dina a cikin addini wani yin zuru ƙomahu don su gargaɗi mutanen su izara zuru idan suka dawo ilaihim zuwa gare su minar gazuwa daga yaƙi bita alimihim da sanar da su ma'alimu abinda suka san shi minar akama daga hukunce hukunce la'allahu ko su ya hazaruna sa ji tsoron aiki ƙabar lahi ko ba allah min tisali amurki da bin umarninsa wani haihi da kuma nisanta hannunsa ƙalamin abbas abdullahi dan abbas ya ce fa hazihi makhsusatun bis saraya wannan aya ke fantacciya ce da aikin yakin da manzo Allah yake wallati qablaha amma ayat da ta gabace ta bin nahyi da hani an ta hadu bi wahidin ga kan wani ya ki tafiya yaki kan wani ya jinkiri to wannan hukuncin fi ma idza kharaja sallallahu alaihi wasallam cikin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fita da kansa ya tafi yaki idan manzo Allah ya fita ya jarin dina to ba magana wani kuma ya zauna ya zauna yi ya amma in manzo Allah aike yayi to a samu wasu su bi aiken a tafi da wasu wasu kuma su zauna suna tare da manzo Allah kuma suna sauraron abin da zai zo na alqur'ani kuma suna sauraron hukunce hukunce dan idan wa'ancan suka dawo su gaya musu abubuwan da suka faru amma manzo Allah ya tafi ya fita to kowa ma ya fita saboda abin da duk ya zo masa zai zama kowa ma yana da zai samu sallallahu alaihi wasallam
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم kun gidan za ya ku wanda kuka yi imani ku ya ki wanda suke muku yin kufa da kafa ya alƙarabu wanda suke mafi kusa fal alƙarabu su kai mafi kusa minhu daga cikin su ku ya ke su wanda duk suke kusa da ku da kuma wanda suke kusa da suke kusa da ku duk dai ku ya ke su eh wanda dai ji dubi ku gilzatan su samu wato tsanani kifin tare a cikin ku ai shiddatan tsanani ai ugulu ai wato kaurara alaihim gare su wato kaurara musu duk wata mu'amala su samu kaushi a wajen ku don su fusata su yi fushi ko ma sa ce don rashin musulunci bari ma musu ga musulunci in yi su adalin nan mana irin wannan Mhm.
واعلموا أن الله مع المتقين malamin ku sani an Allah cewa ubangiji ba shakka ma almutuki ne yana tare da masu tsoronsa bil amri da taimako wa nasar da taimako وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا to wai wai za ma mu da sura idan aka saukar da sura yanki min alqur'ani daga alqur'ani to fa minhum daga cikin munafikan akwai manyan kullu wanda yake fada da asabi ga abokansa istihza'an dan izgili sai ka ya ce ayyukum zadatu hazihi imani a cikin ku waye wanda wannan abin da aka sauka ya kara masa imani ma'ana tasdiqan ban gaskiya kara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون amma waɗanda suka yi imani ba za da tuhun imani ta ƙara musu imani aiki tasdiƙin saboda bayan gaske su bi hali ita wahum ya stabshiru su suna farin ciki bi hali ita وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون wa amalla zai nufi kulubi amma wanda jinya take cikin wato zukatansu ma'ana wato raunin itikadi to ba za ka za ka tun rijistar ta ƙara musu wato kafirci ilari sun zuwa kafircin su eh lufu biyu saboda kafirce wasu bi halin ita wa matu kuma sun mutu wa mukafirun suna kafirai أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون karo awala ya rauna biliyayi awala ya rauna muna kan kenan shin ba sa gani ne wata yi ko kuma awala ta rauna eh, to ya zama ko kuma ayyuhal mu'minin shin ku ne ba kwa gani ne ko kuma su kafirin ba sa gani ne annabi cewa su yubta nuna ana jarraba su bi kulli amin a cikin kowace wace wace kowace shekara maratan mara daya au maratan ko mara biyu bil kahadi da fari wal amrad da jinice jinice sun malayatu nuna sannan kuma ba sa tuba min nifaƙihim daga munafincin nasu wurin walahu ne zakar su kuma wato ba sa wasuwa وإذا ما أنزلت سورة نزل بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد هم صرفوا idan kuma aka saurar da su aka saukar da sura fi ha zikirun wanda ambaton su yake cikin ta wato waqara annabi sallallahu alaihi wasallam waqara annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta abin da aka saukar din to nazara ba'duhum ila ba'd sai sashin su ya kalli shashi yuriduna al-arab suna nufin wato su gudu eh ya quluna sai suna cewa hal yarakum min ahadin shin ba akwai wato wanda yake ganin ku akwai wani mutum da yana ganin ku za kuntum idan kuka tashi fa in lam yarhum ahadun idan ba ɗaya ba ɗaya bai gan su ba daga wanda ake ganin kamu sai su tashi wa illa idan kuma suka fahimci ana ganin su sabatu sai su zauna sai su zauna su tabbata inda suke kuma su jure dai a zuciyarsu suna jin abin da ba sa son su ji sun man sarrafa sannan sai su juya ala kufrihim bisa kafircin su sarrafa Allahu qulubahum صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ruwan Allah ya juyo su zukatansu an rubuta ga wurin shirya saboda cewa su mutane ne da layar kuma ba sa fahimta alaƙa gaskiya da adama da kurhim saboda rashin wato wato tunaninsu da da gwargwaje wasu ga al'amura
لقد جاءكم رسول من أنفسكم wallahi hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunan aiminku manzo ya zo muku daga cikinku muhammadu wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم azizun alaihi ma alaiku wato abinda wato ya dame ku ko kuma ya ba ku wahala to wannan abin azizun alaihi mai tsanani a gare- mai tsanani a gare shi Eh, to wannan duk abin da ya dame ku to ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh kuma in kun haɗu da wani abin kima to in ya bakanta muku to ya bakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama harisu manzo Allah ko mai kwaɗayi ne wato alaikum gare ku an tata duku shiriyu yana kwaɗayin ku samu shiriya kuma abdul mu'min ra'ubu rahim ko mai tausasawa ne للمؤمنين رؤوف kuma mai رحيم tsananin wato jin kai ne kuma wato wato mai tsananin jin kai ne bil mu'min ga mu'minai rahimu kuma mai son wato alheri ne ga mu'minai إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ko idan kuka juya anil imani ga wurin imani wato fa in tawallahu idan suka juya ga anil imani ga wurin imani duka da kai ya rasulullahi to fa kulka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni. la ilaha illa huwa ba abun bauta cancanta sai shi عليه توكلت وهو رب العرش العظيم alaihi tawakkaltu gare shi wato ni dokara ma'ana bihi wa sabbi shi ne amince na bi gairihi ba da wannan sa ba wa huwa rabbul arshil azim shine wato ubangijin al'arshi shine al-kursi al-azim mai girma khassahu bi zikr ya ke wace shi bi zikr da an fito li'annahu a'zamul makhluqat domin shine mafi girman abin da abubuwan halitta warawar hakim hakim ya rawaito bil mustadrak a mustadrak an ubay bin kabin daga ubay dan ka'ab qala yace akhiru ayatin nazalat karshen ayar da ta sauka a qur'ani ita ce daga ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa karshen aya ita ce wato karshe ta sauka to wannan ayar
آه، بالمؤمنين رؤوف رحيم bil mu'minina ra'ufur rahim نعم آه، شديد الرحمة mai tsananin rahama رحيم بالمؤمنين kuma mai jin kai ne ga mu'minai يريد لهم الخير yana nufin alheri gare su هذا الرسول محمد صلى الله عليه wannan وسلم manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama قرئ من أنفسكم an karanta min anfusikum min anfasikum
الرسول صلى الله عليه manzo sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah Allah ne ya aiko shi daga bani Hashim وهو يقول صلى الله عليه shi وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الله لما خلق الخلق sun da cewa Allah yadda ya halicci halitta اختار منهم to آدم sai ya zaɓi Adamu daga cikin halitta اختار من بني آدم العرب sai ya zaɓi ya zaɓi Larabawa kuma daga ƴaƴan annabi Adam اختار من العرب بني كنانة sai ya zaɓi wani kitana da kuma daga cikin اختار Larabawa من بني كنانة قريشان sai kuma ya zaɓi Quraysh daga bani Kinanata اختار من قريش بني sai هاشم kuma ya zaɓi ya zaɓi bani Hashim daga Quraysh اختارني من بني ni kuma هاشم sai ya zaɓe ni daga bani أنا Hashim خيار إلى خيار ni zaɓaɓɓe ne zuwa ga zaɓaɓɓe zuwa ga zaɓaɓɓe zuwa ga zaɓaɓɓe
الرسول صلى الله عليه وسلم wato manzo sallallahu alaihi wa sallama من أنفسهم wato shine mafi tsadar su baki daya نعم wa an sabbin shine mafi wato ɗaukaka wato dangi له الحسب والنسب wato yana da daraja yana da kuma nasaba wato mai kyakkyawa bin kulli budun quraish cikin dukkan qurayshawa ومتصف بصفات الكمال kuma manzo Allah wato mai sifantuwa ne da sifofin kamala عزيز عليه duk مشقته abin da yake wato yake yau halar da hutu wannan abin wato abu ne wanda yake mai tsanani a kuma manzo Allah حريص على kuma هدايته mai kwaɗayi ne bisa shiriyoku إن الله تبارك وتعالى ga Allah tabaraka wa ta'ala جعل الرسول صلى الله ya samar da عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama روحانيته على كيفية صورته wato ruhaniyarsa bisa kaifiyar surarsa bi hayati a cikin rayuwarsa وإليه يشير daga gare shi ne yake ishara إن الله خلق آدم على صورته inda la cewa Allah ya halici annabi Adam ala surati bisa surarsa فتعالى الله
Allah ya ɗaukaka رأسه من البركة صلى الله عليه وسلم wato kansa min albarka daga albarka sallallahu alaihi wasallama وعيناه من الحياة wato shi kuma idanuwarsa kuma min hayayi daga wato hayayi daga kunya ne وأذناه من الإبرة wato kunnuwansa kuma daga izina وشفتاه من التسبيح wato wato wato rabbansa kuma mina tasbihi daga tasbihi ولسانه من الذكر harshensa kuma daga zikiri وقلبه من الرحمة zuciyarsa kuma mina rahmatu daga jin kai وفؤاده من الشفقة wato zuciyarsa kuma wato daga wato tausasawa نعم وكف- وكفاه من السخاوة wato ya halicci kuma tafukan manzo Allah daga wato yalwa وريقه من أصل الجنة wato riko yawunsa kuma daga asal daga wato zuma aljanna فلهذا ما شفل في بئر إلا وصار أذبا Eh, saboda haka manzo Allah bai tofi a cikin rijiya ba sai da rijiyar ta zama ruwan daɗi وشعره من نبات الجنة wato sharuhu gashin manzala daga tsiron aljanna ne فجاء فينا رؤوفا sai manzala ya zo mana ya zo cikin mu da uban mai tausasawa mai jin kai
الله الله بكليته Allah ya yi masa ado da adansa الله رؤوف رحيم Allah wato mai tausasawa ne mai jin kai والنبي رؤوف shi رحيم ma manzo Allah wato mai tausasawa ne mai jin kai ولكن الفرق بين المقام الأولي sai dai wato bambanci bai tsakanin wato matsayin uluhiyya da rubudiyya ظاهر في الآية wato bayananne ne a cikin wannan aya إن الله بالناس لرؤوف رحيم sun dai ubangiji wato mai tausasawa ne ga mutane kuma mai jin kai gare su النبي بالمؤمنين shi رؤوف kuma annabi da nuni da ra'uku ne shi kuma ga mumine ne الله رؤوف رحيم بالناس كلا Allah shi wato mai tausasawa ne da jin kai ga mutane baki daya فإذا ألقى ra'afata hu idan wato ya jefa wato tausasawarsa da ورحمته rahamarsa bin nasu cikin mutane خرجوا مؤمنين sai su fito mumine فإذا كانوا مؤمنين idan suka zama mumine دخلوا في رأفة النبي sai su shiga cikin wato wato tausasawa annabi wa rahmatu da rahamarsa ورحمة الله ورأفته wato rahama Allah da tausasawarsa هي الجاذبة ita للعبد ce mai fusga da abdu gabawa
حتى يصل إلى رحمة har da ya je النبي ya sadu zuwa ga rahama annabi wa a maka hudu ta su sawa annabi sallallahu alaihi wasallama
وروى الحاكم وروى الحاكم في المستدرك hakim ya rawaito a cikin mustadrak ابي بن كعب da ubay bin kanu على اخر ايه نزلت yace karshen aya da ta sauka a qur'ani ita ce laqad ja'akum rasulun ila akhir surati هي اخر ما كتب عندما جمع القران ita ce karshen abin da aka rubuta wa kasan da ake tara alqur'ani اخر ايه نزلت wato karshen aya da ta sauka واتقوا يوما wata goyon wata ترجعون goyon ilan lahi الرسول صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama هو اول ما خلق الله shine farkon abin da Allah ya halitta وخلق وخلقه الله لنفسه Allah wato ya halicci manzo Allah da gabacinsa وخلق الخلق Ni لأجله kuma ya hal- sai kuma ya halicci halitta saboda shi نعم خلقتك من أجلي na halicce ka saboda ni وخلقت الخلق من أجلك amma kuma na halicci halitta saboda kai يقول da kuma na yana cewa أنا من الله ni ne daga Allah nake والمؤمن والمؤمن mumine kuma minni mumine kuma daga gare ni suke على هذا ala haza bisa wannan ne جميع العوالم dukkan alam alam والأفلاك da wato wato aflaku wato taura- wato wato taurarin duniyan nan والسماوات wasu ma da sammai والأرضين da kasai خلقت من نور dukkan su an halice su ne daga hasken annabi sallallahu alaihi wasallama قال يوما جبريل عليه الصلاة malaka والسلام jibril wata ran ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama كم مر عليك من الزمان wato wato menene ta- wato nawa ya shuɗe gare ka daga zamani ma'ana shekarun ka nawa قال جبريل sai jibril ya ce لا أعرف ni dai ban sani ba غير أن وراء الحجاب الرابع kaukaban cewa bayan wato shamaki na hudu akwai wani tauraro يطلع في كل سبعين yana bullowa ko bayan kowace shekara dubu saba'in مرة واحدة to dai yake bullowa تذكرت to amma na tuna أنه طلع علي إثنين إثنين ni kuma ya fito a gare ni rana na gan shi itinani wasu ina alfamar na gan shi ne kuma sau dubu saba'in da biyu ضحك النبي صلى الله sai manzo Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya dariya قال له ya ce da shi أنا ذلك الكون ni ne wannan wato tauraron إذا الرسول صلى الله عليه وسلم yayin da za ka fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gadon mutum ya ya riga ta wuri zuwa ba idan shi aka yi ai ai wa ko ko ko wahayi ya kawo da ya kama manzo Allah wahayi bayan an gama sai manzo Allah ya ce wai shi guri da kai shekara ka nawa ne sai ce wallahi ya rasulullahi ban san ni shekara ta ba amma ka san tauraro kaza mai haske kaza na waje kaza sai manzo Allah ya ce eh na san shi sai su yaro sun ka san wannan tauraron duk sanda ya fito aka gan shi idan ya koya ba za a ba zai kuma mutuwa ba sai bayan shekara dubu saba'in sai mu zala ya shirya haka ne sai mu laka zai shi to ya shi ni kuma na gan shi so dubu saba'in da biyu na gan shi ma'ana in ya fito aka gan shi ya koya to sai bayan shekara dubu saba'in yake kuma fitowa to shi ko mala'ika jibril ya gan shi so dubu saba'in da biyu sai maza Allah ya ce wallahi wannan ba tauraro bane haske na ne jiki an rawato na'am sai ba a babakar gudun mujahidin makaranci Allah ya masa rahama wato abubakar na shibli ya zo wurinsa Allah ya tsarkake sirrinsa sai ya shiga wurinsa a masallacinsa قام إليه sai ya tsaya ya tashi zuwa ganin shi ya tare shi فتحدث أصحاب المجاهد sai ashabu sai sahabban bin mujahidin suka rika magana بحديثهما da zancen su قالوا أنت لم تقل علي بن عيسى الوزيري da kai wai baka zama waziri na Ali bin Isa ba لم تقم لعلي بن عيسى baka tashi ka miƙe saboda Ali bin Isa ba الوزيري wanda yake minista وتقوم للشبل amma za ka tashi ka miƙe don ka don ka tare shi bili فقال ألا أقوم لمن يعزمه رسول الله صلى الله sai ce عليه da su sai ce da وسلم su ba zan girmama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmamawa ba فرأيت رسول الله صلى الله عليه yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama في النوم a bacci فقال لي يا أبا بكر yace ya kai Abubakar إذا كان في غد idan gobe ta yi فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة sannu wani mutum daga yan aljanna zai shigo wajenka إذا دخل فأكرمه idan ya shigo ka girmama shi قال ابن مجاهد ibnu mujahidin ya ce فلما كان بعد ذلك بليلتين yayin da wato lokaci ya zo bayan wannan da kwana biyu رأيت النبي صلى الله ya عليه ce sai na ga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama قال لي ya ce da ni يا أبا بكر ya ababakar أكرمك الله allah ya girmama ka ما أكرمت رجلا من أهل kamar yadda ka الجنة.
girmama wani mutum daga cikin yan aljanna قلت يا رسول ya الله ce sai na ce ya manzo allah لما استحق شبلي هذا منك da mai shibili ya cancanci wannan abin daga wajenka فقال هذا رجل sai ya ce wannan mutum ne يصلي خمس صلوات yana sallah salloli biyar يذكرني yana wato yana ambatona مثل كل صلاة a kowace sallah ويقرأ لقد جاءكم رسول kuma من yana karanta daga jakun zulumunan busikun إلى آخر har zuwa ƙarshen السورة sura ذلك منذ ثمانين سنة wannan ya fara tun wajen shekara tamanin أفلا أكرم من فعل هذا shin ba zan girmama wanda ya aikata wannan ba Ah, sai ya girmama shi mazala da kansa ya girmama shi alhamdulillah wato wannan sura suratul tauba ta kunshi abubuwa tili eh, abubuwa na gargadi abubuwa in an lura wato kusan ta ci sura da ake ce mata sura ce ta azaba saboda ba ma a yin bismillah in za a karanta ta ba a yi mata bismillah Eh, kuma a ciki za a ga muhimmancin alkawari in an duba allah yana ta magana alkawari to alkawari ma da ake ta faɗa ma ba ma musulmi daga musulmi da musulmi ba hatta kafirai da musulmi allah yana cewa a cika alkawarinsu kakku warware alkawarinsu sai su suka warware a gani wannan zai nuna mana muhimmancin muhimmancin alkawari sannan a cikin wannan sura za mu fahimci wato muhimmancin bin manzala sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda bai bi manzala ba to bai bi Allah ba dubi abin da ya faru a yakin tabuka dubi mutanen da suka rika kin tafiya saboda wahalar da ake gani a cikin yakin amma me Allah ya faɗa da Allah ya riga ya faɗi bayani ya faɗi wato duk wani wanda yake bai tafi ba wato ya faɗo waɗanda suka wasu da uzuri wanda aka siffanta uzurin da cewa abin da suka faɗa ba haka yake ba a gani waɗanda ma ba su zo sun yi uzurin ba saboda ba su da uzuri ba su da wani abin da za su faɗa sun yi ne saboda kawai hutu ba sa son su wahala su ne waɗannan guda uku na ƙarshe su ma kalli kafin allah ya kalli tubansu sai da suka wajen saman kwana hamsin ana sauraron tubansu sannan kuma za mu fahimci cewa idan manzo Allah ya tashi ya tafi ya zai abu to ba magana wani ya saurara shine kamar yadda muka faɗa da su cewa wannan hukunci da aka ce kau ka awa ka awa awawake da a fita in manzo Allah ya aike yaki da a tafi to ba ha- wannan sai in aike ne ba wato kowa ne zai tafi ba Eh, in manzo Allah ne zai fita ya tafi to ba magana wani saura ya zauna sai dai manzo Allah wanda ya ce ya zauna kamar manzana yana cewa wani ya zauna ya ce zama shi ne shugaban gari kuma ana ba wasu su ayyuka to sai irin wannan amma in manzana ya fito ya ce yaƙi za a tafi kowa sai ya fito amma in manzana shi ya zama na aike ya yi to sai a samu wasu su tafi aiken wasu kuma su zauna to duk za a fahimci wannan wato a cikin wato wannan sura kuma za a fahimci a cikin ta dai wannan sura za a fahimci cewa wato duk abin da wato abinda Allah tabaraka wata'ala yake nema a gunka imani imani shi kuma imani da a cikin zuciya ake samun sa Eh, ba aiki na zahiri ba Eh, sannan kuma a cikin wannan dai sura za mu ga cewa akwai rukuni na musulunci da ya bayyana kuma shine rukunin zakka rukunin zakka Allah ya faɗi zakka ya faɗi yadda za a raba ta ya faɗi waɗanda za a ba duk a cikin nan ya faɗa saboda haka surar tana ƙunshe da abubuwa tili eh, kuma amfani da ma a tsatsame irin wannan a faɗa don mu ɗau- mu ɗau darasi Eh, mu ɗau darasi na farko dai cika alƙawari Allah ya ta maimaita cika alƙawari a cikinta Eh, shi yasa ina jin jiya mun ja hadisin nan wanda zan lake cewa ayatul munafiki salatu ko munafiki a cikin wato ayoyi alamomin munafici akwai rashin cika alkawari Eh, kuma an kai magana kai ƙarya wannan ba abin da ake faɗa kuma kusan duk ɗabi'a mace ne Ɗabi- magana ta gaskiya duk mutum buƙatar da zai yi duk abin da ya kawo kana son buƙatar ka tafiya ba irin ƙaryar da ba za ka yi don ka sami biyan bukatar amma ba ka tuna cewa wannan ƙaryar ba don ƙarya tana daga cikin kaba'ir tana daga cikin kaba'ir kuma mazala ya ce duk wanda yake da wayannan ɗabi'u to yana da wani kaso na munafunci tare da shi har sai ya bar wannan ɗabi'a kuma aiki ne sassauƙa a gun mu cika alƙawari rashin cika alƙawari mutum zai alkawari shi ya san ba zai cika ba amma ya ɗauka ko kuma mutum ka zo ka ci bashin mutum maimakon ka ci bashi ka biya bashin ba za ka biya ba sai ka cutar da shi kai masa alkawari ka ka saba masa amma ta yanka zo ka karɓi bashin mutum ka biya shi domin wato duk irin waɗannan ɗabi'u su ne waɗanda ba musulmi ba ma suka ɗauke su suka rika amfani da su suka samu ci gaba yanzu in ka je ƙasashen da ba musulmi ba mafi ya ƙin ma musulunci za ka same su akwai nau'i na amana tsakanin su inda kai hulɗa da su ko da za a samu akasi to akasin ba shi da yawa kuma za ka ga su suna son junansu mu kuma gaskiya ba mu son junanmu muna da wannan illa kuma abin da ake so babbai tausayawa na ƙasa mu samu taimakekeniya na ƙasa kuma ya girmama na sama dukkan mun yadda a wannan zamanin babu kunya a zamanin yanzu yaran ba su da biyayya mutum bai bi ubansa ba ma balle ya bi wato uban wani wannan ita ce halin da muke ciki abin da muke ciki a yanzu idan ba mu koma ga Allah muna ta addu'a ba ba mu san da wani za a yi ba wa'annan fa duk masifin da ake ciki da ake gani da wato abubuwan da turawa suka shigo mana da su don su ɓata mana ƙwaƙwalwar yaranmu to suna yi ne ba don wato ya zama na ƙasashen mu ba su da mustaqbal ba su da wani ci ba wani nan gaba ba su ba ba su da mustaqbali na rayuwa ha to duk wannan shaye-shaye da ake ta kuka da su ai da gangan ake kawo su duk turawa ne suke kawo yaran mu shaye-shaye wayannan ba yaran da kuke gani su ne ba shugaban gobe su ne shugabanni nan gaba a cikin su har shugaban kasa za a samu wata rana aka ce an samu shugaban kasa irin wayannan wanda bai tsaya ya yi karatu ba wanda bai tsaya ana ta kokarin a nuna wa samari rayuwa a nuna musu illolin abubuwan da suke faruwa amma su masu wato wanda suke ziga su suna nuna musu wannan abin ba daidai ba ne kaga wannan ai ba karamar illa ba ce kuma haka ya kamata shi yasa manzala yake cewa a hadisin nan wanda buhari ya kawo yake cewa kullukum ra'in ko kullukum mas'ulan an ra'iyyati ko ya yi alaikum alaikum an fusan ko eh to duk yanzu ina za su yi aiki ya kamata kowa ya duba me yake faruwa a gidansa in ka gama gyara gidanka to ka fito unguwa in ka ka fito makota unguwa sannan gari domin abin namu ya shige yanzu wani zuban ka zauna kana tunani ya za a yi gyara sai kai kanka ma ka ci ƙwaƙwalwa ka tana yawan tafiya zai ga ta ina za a fara gyara kullum abin ta daɗa ta ɓarɓarewa yake ba gaskiya samari ya kamata su duk wanda suka zo suke neman su ja su fito da wata aƙida ko su ja hankalin mutane samari suke nema idan suka samu samari suka cusa musu abin da suka cusa musu shikenan sun gama da al'umma shi yasa yan uwa ya kamata kowa ya duba na kusa da shi Eh, Allah ya mana magani Eh, kuma kamar yadda faɗa wannan sura ta yi akwai abubuwa da yawa a cikinta Eh, akwai abubuwan za a yi izina ya sun fi guda hamsin a ciki wanda aka fita cewa tana da- darasi kaza ne darasi kaza darasi kaza wanda muka su za mu yi lokaci zai ja amma dai fata na zai zama duk abubuwan da aka karanta to ya kamata a tsaya a zama an gane su kuma an sa su a wato muhalli na dirasa da za a aiki da su Eh, shi kansa manzala da mu- duk muna manzala yadda fa muke son sa ya fi son mu. san da yake mana san da yake mana eh, ba wai shi kawai shi muke so shi ba ya san mu ba A'a. domin wannan aya ta ƙarshe ta nuna da maza Allah yake san al'umma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace da wata addu'a eh su Imam Bashir da Shehu Sa'adu sun zo daga dutsen ma don su halarci karatu ko dutsen ma za su koma yanzu za mu musu addu'a Allah ya kai su lafiya Allah ya kare su gaban su gaban su da bayan su sama su da kasan su suna yadda suka zo lafiya Allah ya mai su gida lafiya su gida lafiya karanta musu fatiha su ba fatiha فاتحة كتاب الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.
فاتحة Allah ya bada sani, Allah ya kiyaye, gaida gida, gaida yau. Za a tafi, a je a kai shi. Sai an fita da shi. Mun gode shi. Mun gode shi. Allah ya kiyaye. Gaida yau.
Allah kare lafiya. Allah kare lafiya.
Yanzu ba da- da ya zo This is all. mutane abin da wani lokaci ne ce ku je ku ga mana shi ku ce amma gobe ba mu zo tare sai ku ji mana labari ne ku yana da kana ko ku ga da mana ne ne ya kamata a ci ne ku mu tare da sai ya kuma so to za ku tafi sai ku ku tafi da Ibrahim eh Sharif Sharif za ku je gidan shi shi Haji eh domin ka ga kan mu kuma yin dare irin jiya ku je da su da mun yi da shi goma da rabi tarin kuje masallaci goma da rabi da ne shi eh goma da rabi ba
za ku same shi a zai zo nan zai zo nan eh ba za ku gaya mana ba to ai da wata ce sun yi da shi goma da rabi zai zo nan yau eh amma da dama yana garin ne yaji abin nan daga wajen ko ai
yare yazo a rufe amma to a ce a gaya mana eh to ai ba kuma yazo ba sai addu'a ba ta mutum da jibi zai tafi ina na jibi waye zai kawo shi
su abba ai dama tarin kuje da su masallaci Na eh gwanin Abba gidan wai Wali.
bali da eh.
yanzu in an kira shi zai iya kawo shi
a in dai bai kawo ba ya kamata ya zauna a ci Mu mu je ba.
ba a ce masa Akwai zuwa wahala.
gobe kenan Hmm?
ce masa zuwa gobe kenan sai sai mu je mu gaya masa Eh sai mu je.
a ai kan ku tafi ya taho amma yanzu za a same shi a wayar shi a bari a samu abba bari mu ji abin yana da ta yi rinji
zai kira shi
ali ali ta shiga